da safiya ta juma'a yau muna takwas ga watan jimadal akhir jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na darul qur'an dake nan ganyen oda samina ka inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin addu'a min alkitabi was sunna wannan shine zaman mu na sha daya a cikin ringiyar karatu wannan littafi littafin da ke karantar da mu ainihin wato al'amura na addini musamman bangaren abin da ya shafi addu'o'i masu ɗimbin alkhairi da albarka daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah muke roƙo ya dace da mu da ƙasashen duniya da lahira. Zan so mu faɗakar da mu kafin mu fara karatun da jama'a. Abin da yake so tunatar da mu shine muhimmancin dagewa da addu'a ga wannan ƙasa tamu. Lallai al'amura ba sa tafiya yadda ake tunani, abubuwa sai rikice da yawa. a dinga jin abubuwa iri-iri daga yau wannan sai wannan daga wannan sai wancan haka jama'a mu yawaita roƙon Allah subhanahu wata'ala neman tsari daga waɗannan fitintinu sannan mu roƙi Allah subhanahu wata'ala waɗanda ke cikin fitintinun Allah ta'ala ya yaye musu mu da muke zaman lafiya kuma Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya da yalwan arziki sannan mu ci gaba da addu'a ga waɗannan mutane duk wanda suke da hannu a cikin waɗannan abubuwa roƙi Allah ta'ala ya mana maganinsu saboda irin halin da suke jefa al'umma da talakawa a cikinsa. Lallai jama'a addu'a tana tasiri kwarai da gaske. Saboda haka ne addu'a mu gaba ɗaya mu da kuma ɗaiɗaiwa mu a lokuta mabbuta waɗanda ake amsa addu'a. Allah muke roƙo ya amsa mana addu'o'inmu ya ta da mu da alkhairin duniya da lahira. Yau za mu tashi addu'a ta hamsin da ɗaya ko? Haka ne? Yau za mu tashi alhadiya wal khamsun ko alhadi wal khamsun. Addu'an da makaranta a jiya idan mun lura da kyau, wancan addu'a. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها idan muka kalla da kyau za mu ga cewa a wannan addu'ar nan ma akwai yin tawassuli akwai tawassuli da sifar Allah da sifar Allah shine tawassuli ne da sifar Allah ta tsarkakewa ka ce wa zakkiha anta khairu man zakkaha ka tsarkake min raina kai ne mafi alherin mai tsarkake rayuka kuma anta waliyuha an gane kai ne majibincin lamarinta wa maulaha sannan kuma kai ne jagoranta a kowane yanayi Allah muke roƙo ya dace da mu malin yace اللهم اهدني وسددني نعم اللهم اهدني وسددني اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم إني أسألك الهدى والسداد wannan addu'a addu'a ce mai matuƙar muhimmanci wacce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake roƙon Allah da ita hadisi ne ingantacce wanda Imam Muslim ya sanna shi a cikin kitabul zikri wad du'a wat tauba an gane da neman istighfari da dukkanin sauran addu'o'i waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman tsarin Allah daga gare su اللهم اهدني يا الله كشرير دني يا الله ka shiryar da ni shiryarwa ta dacewa da karɓar gaskiya da kuma shiryuwa zuwa ga hanya madaidaiciya wasajjidni Allah ina roƙonka ka daidaita ni akan addininka ka daidaita ni akan addininka zama ina tafiya a hanya mai kakkiya sambal ba tare da hawa tun da gangara ba ba tare da samun kai a cikin wasu matsaloli ko abubuwan da ke iya kawo matsala game da imanin mutum ba an gani wasu malaman suka ce abin da ke nufi da astadadu shine alqasdu fil umur alqasdu fil umur ya zanto ka daidaita ni kowane irin abu kada in zanto mai yawan zakewa da wuce iyaka kada kuma in zanto mai kasawa da ja da baya a kowane al'amari in zanto tsaka-tsaki wajen gudanar da al'amura na wanda yake mai kyau wannan addu'a jama'a ta kunshi abubuwa mafiya muhimmancin da ya kamata bawa ya nema kuma ta kunshi abubuwa na baiwa waɗanda ya kamata bawa ya sami rabo da daddaɗar rayuwa da su a wurin Allah subhanahu wa ta'ala roƙon Allah shirya nema ne da bawa yake yi Allah ta'ala ya sanar da shi gaskiya a dunkulanta kuma a rabanta sannan kuma ya bashi ikon bin wannan abin abu fili da ɓoye ina fata an gani ita ce mene shirya sannan kana roƙon Allah as-sadad me kalmar as-sadad ke shine shine at-tawfiq wal istiqama daidaituwa da dacewa a cikin addini ka tsaya can akan addini baka wani kallon dama ko hagu komai naka kana jira ka ji an ce me Allah ya ce ka aiwatar me annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka aiwatar ya zama wannan shine nan priority dinka shine mafi muhimmancin abin da ka baiwa muhimmanci a rayuwarka wannan zai ce maka ka samu kyakkyawar rayuwa an gane wannan shi ya sama Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya wanda kai imani ku ji tsoron Allah ku faɗi magana magana daidaitacciya maganar da babu zaƙewa da yawa a cikinta ba kuma gazawa a cikinta maganar da ke kira zuwa ga hanya madaidaiciya mai kai tsayuwa kim akan addini idan ku kai haka fa yuslih lakum a'malakum ku ji albishir Allah zai inganta muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai gafarta muku zunubanku wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wanda yawa Allah da bazan sa da'a hakika wannan ya rabauta rabauta wanda yake mai girma Allah ka dace da mu naka jama'a kun ji wannan addu'a jama'a kun ga fa'idojinta yana da yawa idan Allah ya baka as-sadad kaga Allah zai baka ingantuwan ayyuka yuslih lakum a'malakum sannan nabi fa wa yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku zunubanku an gane wannan akwai riwaya da aka rawaito daga Abu Burda ibn Abi Musa yace anna aliyan radiyallahu anhu qala علي ابن أبي طالب ألا يكارم الشدة أمير المؤمنين ياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظن صلى الله عليه وسلم ياتي سل الله تعالى الهدى كروج ألا شريا كويس مش كروج ألا شريا والسدادة دقم ديديتوا واذكر بالهدى هدايتك الطريق كأنبتي شريا don samun daidaituwanka a bisa hanya madaidaiciya wadkur bisadari tasdidaka saham sannan ce ka tuna da ainihin wato samun daidaitonka akan addini irin daidaituwan da ake yi wa baka a cikin kwari ko ko ko mu ce mene eh kwari a cikin baka ko ya zama an an sanya kasan idan aka ɗebo me sunan su kibau yawa daidai tuwon kibau nake so in ce kibau idan aka zuba su a cikin mazubinsu yawa a cikin kwarinsu a cikin da ake zuba su a aje su to za ka tadda sun daidaitu babu wani wannan ya sama wannan ya ƙasa saboda wajen ɗaukowa da zarowa ya zama hannunka yana zuwa daidai inda ya kamata ka ɗauko ba tare da ya ji maka ciwo ina fata an gane wannan yawwa shi ne yake magana ma'ana abin da ake nufi daidaituwan ainihin wato a wannan abin da kake na na kwari da baka da kake yi duk abin da ka ɗauka yanzu misali in ka harba me kake so ka samu abin da kai targeting to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ka tuna a lokacin da kake roƙon Allah ya daidaituwa ka tuna irin daidaituwan da kake yi idan ka harbi abu kana son manufarka ta cimmawa ya zama abin da ka harba ka samu shi to ka tuna da wannan idan ka zo roƙon Allah ka tuna da daidaituwa akan addini an gani ta yadda za ka tsayi kyan akan addini babu kaucewa dama babu kaucewa hagu yau ka je kai bid'a ai bid'a da kai gobe kuma ka zo a sunna da kai an gane wannan eh yau kana tare da mutanen kirki gobe kana tare da mutanen banza yau ka ci halal gobe ka ci haram kaga ai bai yi ba ko yau kana kutunci kana kutunci mazunubai iri iri gobe kuma a da kai kana ta sallah a masallaci ko kana wani aikin lada a ya zama Allah ta'ala ya daidaita ka akan addini komai naka yana tafiya daidai yadda ya kamata an gane wannan ko jama'a Allah ta'ala ya samu dace jama'a wannan shine ainihin wato wannan ainihin wato bangare dan Allah ta'ala ya samu dace الخمسون الدعاء تهمسون وانا وجمينشي وانا الدعاء ما مسلم يرتديته يوا اللهم إني كف وكي همسون دبيو الثاني والخمسون بكرينا هو الدعاء تهمسون دبيو اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك wannan addu'a addu'a ce mai girma ƙwarai da gaske annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon allah yana neman tsarin allah daga waɗannan sharrori wannan hadisi shi ma imam muslim ya fitar da shi a littafinsa sahihu muslim jama mun gane wannan ko annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan addu'a a yayin roƙon Allah ne yana cewa Allahumma inni a'udhu bika ya Allah ina neman tsarinka min zawali ni'matika daga gushewar ni'imarka Allah yi maka ni'ima ta lafiya ta gushe yi maka ni'ima ta 'ya'ya su mace yi maka ni'ima na gida ka koma haya an gani yi maka ni'ima ta abubuwa iri-iri a waye gari wannan ni'imar a waye gari ba ta gaba ɗayan da ta sarwanci ta lalace to kana neman tsarin Allah daga kuɓucewar ni'ima an gani wata hauli afiyati da kuma juyewar lafiyarka wace ba da lafiya Allah to Allah sai juyar da wannan lafiyar da kuma rashin lafiya bawa ko baya jin daɗin rayuwa idan ka ce na fama da rashin lafiya ko yaushe ko dan akwai abubuwa na ibadoji da sakewa na rayuwa da jin daɗi waɗanda ba zai iya yi ba sakamakon rashin lafiya an gani wanda abubuwan nan guda biyu su ne mafiya girma daga cikin abubuwan da kyaututtuka da Allah ke wa mutum yi maka ni'ima kuma ya baka lafiyar da zaka bar wannan ni'ima ko ba haka bane ba eh yanzu ya Allah zai cika maka duniyar nan dukiya gaba ɗayanta amma kawai sai sai lakan bayan ka samu matsala yaya ina da amfani ina amfani baɗi ba rai kuma kaddara maka zaka shekara 90 a duniya yanzu ko shekaran ka 40 ka kana da shekara nawa shekara hamsin a kwance sai dai a juya sai dai a tayar da baki raurau ba za ka yi kanka komi ba abinci ma sai an baka ta hanci ko an cusa maka ko dai wani abu sai an ce to banda kaza banda kaza banda kaza za ga an ɗauko nama ana yaga shi ni ma a bani a ce in likita ya ce banda nama kai ai akwai matsala ko kai damuwa to haka sai ka nemi tsarin Allah daga gushewar ni'imar da yi maka da kuma juyewar lafiyar Allah ta koma zuwa ga wani abin daban sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fujaati ni'mati da kuma aukowan wata musiba kwatsam ba zato ba tsammani shine fujaati ni'mati da aukowan wata musiba ba zato ba tsammani kwatsam sai wata musiba ta same ka kwatsam sai gonaka ta ƙone kwatsam sai ka karasa komi na rayuwanka lokaci guda kayi wata sana'a kayi lodin kaya an kai kamfani a ce kaya ya kare an gani eh ka sai kaya ka aje dan a dan ya dan ka dan samu wani abu a waye gari a ce maka ai yanzu kayan ma ya ruguje gaba ɗaya kuma ga bukata ta taso gare ka dole ka sai da kayan nan ko ka aiko kasu a samu karayin miliyan biyu miliyan uku to kana neman tsarin Allah in dai kana so ni'imar da Allah ya yi maka ya yi maka ta ci gaba da wanzuwa ilimi ne ya baka dukiya ce ya baka ya'ya da ya yi maka gani ji gani ko ni'imar lafiya kowace irin ni'ima ce in kana son Allah ya tabbatar maka da ita to wannan shine addu'ar da zaka yi ta yawan karantawa da izinin Allah Allah ba zai taɓa gusan maka da wata ni'ima ba da yi maka ya canza maka zuwa ga wata tunda kuga shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga wannan sharri don babban sharri ne jama'a kana mai kuɗi ka komawa ka koma talaka matsiyaci baka da komai kana da mulki ka koma talaka malam da sai ya ce ranka shaidi ya za a yi amma yanzu ka wuce titi ma kowa bai kalle ka ba ka ce kai zo ka min kaza ka shahaba da ne da ne an gane wannan ai kaga babu dadi to wa fujaati niqmatik sannan ya Allah ina neman tsarin ka daga daga aukowan wata musiba kwatsam ta fada kaina wa jami'i sakhatik ya Allah ina neman tsarin ka daga dukkanin abin da zai kai zuwa ga yin aikin da zaka fishi da duk aikin da zai sa Allah ya fishi da kai to kana neman tsarin Allah daga wannan fishi mun gane wannan Allah muke roƙo ya dakatar da mu da alkhairin duniya da lahira jama'a waɗannan abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi tsarin Allah da su su ne mafiya girman bala'i a ce waye gari wata musiba ta auka maka kawai kwatsam in wani ciwo ne bai shige ka hankali a hankali an gane abin ma yake ba kawai sai waye gari a cikin ya zama hukunci mutum ne hankali malam yana furge furge a ɗebo shi nan a jawo shi can a kama shi a ɗaɗɗaure da igiyoyi ya ta furge furge malam kai Allah kai mana tsari jama'a mun gane wannan ko yawwa fadinsa Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik wannan wace irin ni'ima yake magana ni'ima ta fili da ɓoye kun gani kun fahimta wacce ce ni'imar fili su ne waɗanda da lissafa mana dukiya ko lafiya mece ce ‘ya'ya ko abin hawa haihuwa a yi maka gida aima wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wannan sune na fili na koye hankali a fili yake na kwanciyar hankali natsuwa wadatar zuci dogaro ga Allah son alkhairi yawan kyauta an gani cikakken natsuwa kaskantar da kai ga Allah kankan da kai ga mutane an gane wannan duk waɗannan ni'imomi ne ni'imomi ne na ɓoye waɗanda ba a iya ganin su a zahiri Allah dai shi ya san wanda ya ma irin wannan ni'imar amma sai dai a ga alamar ta a tare da mutum jama'a mun gane wannan yawwa don haka duk abin da zai game wata duk abin da ya game ni'imomi na fili da na ɓoye na addini da na duniya an gane wacce bawa wacce bawa ya sani da waɗanda ma bawa bai sani ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari kada a wayi gari an wayi gari wannan ni'imar da Allah yi masa ta gushe an gane wannan kuma daga ciki shine Allah ya tsare ka gabarin aikata sabo saboda me sabo yana gusa da ni'ima ko baya yi wani mai hikima yana cewa إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم ko yawwa yace idza kunta fi ni'matin far'aha in ka kasance a cikin wata ni'ima to yi kokarin kiyaye ta fa innal ma'asi tuzilu ni'am ko fa innal dhunuba tuzilu ni'am saboda zunubai jama'a suna gusar da dukkanin wata ni'ima da Allah iwa ba yawan aikata zunubi ba zunubi yana da cutarwa da yawa babu shakka saboda haka idan kana so Allah ta'ala ya dawwam maka da wata ni'ima ta ka ka cigaba da bin Allah al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala yana cewa زوال النعمة لا يكون منه تعالى إلا بذنب يصيبه العبد gushewar ni'ima ba ta aukuwa da bawa sai ta hanyar wani zunubi da bawa yake aikatawa jama'a kun ji yace falisti'azatu min adh-dhanbi fil haqiqa ka'annahu qala na'udhu bika min sayyi'ati a'malina domin neman tsarin Allah daga kowane irin zunubi da kake aikatawa to kaman kana cewa ne ya Allah muna neman tsarin ka daga miyagun ayyukanmu shi yasa muqaddima da manzon Allah yake bude rance da ita kowace irin hudu ba za ka je na cewa wasai aki wa na'udhu bika wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina an gane wannan sannan Allah ya bada ka'ida dama zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ce wannan ya kasance saboda Allah bai kasance mai juya wata ni'ima bai canza wata ni'iman da yi wa mutane ba har sai so sun canza wannan ni'imar da kansu an wayi gari kawai sun daina sun iya sun kashe, sun ƙi yin amfani da abin da Allah ta ce su yi sai Allah ya juyar da wannan ni'imar ta koma wani abin daban an gani الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله yana cewa wannan aya Allah ta'ala yana ba da labari ne game da cikin adalcinsa wajen hukunci Allah baya baya jirkita wata ni'ima ko ya canza ta wacce iwa mutane ko ga wani ɗayan mutane sai da sababin wani zunubi da suke aikatawa Allah ka ba mu iko na ainihin wato kubuta daga dukkanin zunubai daga cikin dalilan da ke sa Allah ya gusa da ni'imar da ya bawa jama'a abu na farko akwai barin godiya ga Allah idan ya maka ni'ima kun gani kun fahimta hmm tayyib me ke faruwa ka duba da kyau idan Allah ya maka ni'ima to kana buƙatar abubuwa guda uku na farko gode wa Allah a cikin ƙoƙuwar zuciyarka ka ji cewa eh wannan ni'imar Allah ne eh mai ita Allah na gode mun samu nawa daya abu na biyu ka gaya wa mutane "Ai, Allah ya mun kaza ina ma Allah godiya an gani ka bayyanar da ita a gani a jikinka an gani Allah ya ba kuɗi shi mai kyau sha mai kyau yi ginin gidanka mai yalwa samu abin hawa mai lafiya a wurin matanka ma'abota addini masu tsantsararren kyau malam eh kware kuwa an gane wannan ai eh gina plaza yi kaza yi kaza komai kai ka ci mai kyau ka sha mai kyau iyalanka a gansu da kaya masu kyau wannan alama ce cewa Allah ya maka bene to godiya daga cikin godiyar da zaka yi wa Allah shine kai wannan kuma an tashi labari kaka yawaita kuka ka ana shi wani ne ana dai ta hakuri to wani ka gode wa Allah ya ce to ai mana godiya amma dai amma dai ne mun gane wannan Allah ka shirya da mu abu na ƙarshe jama'a shine gudanar da wannan ni'imar ta hanyar da Allah yake so kuma ya yarda da ita eh daga cikin abin da ke sa Allah ta'ala ya dawwamar da ni'ima ga mutum kada ka ga Allah ya baka mulki a cikin sauƙi ka ɗauka cewa wai kai ai kai ka fi kowa ƙoƙari ne da dabara ne da shiga wajen masu mulki da iya kisisina da iya waye shige da fice ƙarya ne jarrabawa ce Allah yi maka an gane wannan so in an zo kuma an baka miji sai ka tabbawa da ka ka saci kuɗin talakawa wannan ya zo ka zagi ubansa wancan ya zo ka hantare shi wancan ya zo ka hana kowa ma zuwa wajenka maƙotanka ma su yi shekaru ba su ganka ba masallacin da kake zuwa jami'i ka daina zuwa saboda Allah ya maka mulki ya maka chairman ko ya maka gwamna ko ya maka shugaban ƙasa ko ya maka hakimi ko ya maka shugaba his royal highness duk ba a so irin waɗannan abubuwa a ce ka canza komai naka ya canza ka ware wasu ɗin tsirarin mutane su ne naka su ne kaɗai masu faɗa maka ji sauran jama'a ba su faɗa maka ji ba an gane wannan to gudanar da ni'imar da Allah ta'ala yi maka ta hanyar da yake so ya jira ita shi ne misali wani idan Allah ya bar kuɗi yanzu kawai sai ya haɗa wani fati a je a gayyato mawaƙa a gayyato mai asharalle a gayyato mai kotso a gayyato waye waye a zo a a yi wada kamala wani ma ya ce wai ƙara'i yake yi kaji wai da can da bai samu kuɗi ba wai yanzu da ya samu iskancin da bai samu yayi da ba bari ya shi yanzu wai wannan shine irin sakamakon da za a yi wa Allah jama'a mun gane wannan wannan yana daga cikin mafiya girman kurakurai haka ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin sa al-wabil sayyib wa rafi'ul kalim tayyib mun gane wannan to don haka godiya ga ni'imar da Allah ta'ala yi maka la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid an gani Allah ta'ala ya samu dace wa tahawul afiyatik shine Allah ta'ala ya tsare ka daga aukawa kowane irin rashin lafiya ko rashin lafiya mai karya garkuwar jiki a ce an jarabci mutum da wani ciwon hanta ko ciwon zuciya ko wata fitinanyen ulsa ka san ulsa ma akwai ulsa akwai fitinanyen ulsa ya rike ma baya ta rike ma ba da maka ci abincin ka dinga rugurugurugu kamar ana yaki a cikin sa ko kai ta zawo mal kai kenan atini kana cin dadi amma ba gani a jikin ka malam kullun tsotsewa kake ta yi in ka dauki Allah ta tsare ka kullun kai kenan a gwada a ce typhoid a ce malaria a ce kaza wallahi wannan addu'ar jama'a ku rike ta da karfin gaske abin da yasa kan tsaya wani lokaci mu dan yi bayanin yana da muhimmanci ka san muhimmancin abin da kake roƙon Allah akai mun gane ai ko kanta tsaye muka tashi ai mun yi nasara ko mun samu wani abu yawwa an gane saboda haka akan ce afahu Allah ma'ana Allah ta'ala ya bai wa mutum lafiya kuma ya tsare shi daga dukkanin munanan cututtuka waɗanda za su yi cutar da shi an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu dace me ma'ana at-tahawul kalmar at-tahawul ana wa tahawul afiyati shine ai az-zawal an gane akan ce abu tahawwala idza zala aw taghayyar idan abu ya gushe ko kuma ya canza daga yadda yake shi yake magana da wannan an gane wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi da kansa yana cewa a wani hadisi ingantacce wanda Imam Tirmidhi ya fitar da shi Imam Albani ya hassara shi annabi Muhammad yana cewa sallallahu al'afwa wal afiyata ku dinga roƙon Allah afwa da kuma samun lafiya manzo Allah ta fa inna ahadan domin jama'a ku sani dayanku lam yu'ta ba'da al-yaqin khayran min al-afiya Allah bai bai mutum wani abu bayin yaqini na musulunci ba kamar ni'ima ta lafiya babu to ni'imar lafiya ma ta fi ni'imar kuɗi eh dan haka ya ku talakawa da Allah ya baku lafiya ka sani bahaushe yayi gaskiya yace lafiya jarin talaka wani bai wadda Allah yi masa ba na kuɗi bane zunzurutun lafiya ƙoshin lafiya Allah yi masa shine jarinsa shi ni'imar da Allah ta'ala yi masa wani kuma sai a bashin lafiyan a ƙara masa da dukiya an gani wani ga dukiyar amma ba lafiya na'am Ban ji ba. Na'am. Eh. Allahu akbar. Allahu akbar. Kwarai da gaske. Ina ba ta gane wannan. To gane iman lafiya malam. Ka duba wannan fa. Matsala ce ta asma. a ce mutum ya zo masallaci amma ba dama shiga cikin mutane dole sai dai ya ware can gefe ya sallar shi kare saboda ko dan ya ji wani kamshi ya buge shi kenan ciwo ya tashi idan za ce baka kawo miliyan shida a baka lafiya sai ka ce gata in a yaye mun wani neman dinga fesa ina jin daɗi ni'ima ce babba sannan ga wata ni'imar da mutane ba sa gani kai talaka a yau idan ka ɗinka sabon kaya kasa ya kake ji da Allah. Eh? Daɗi ko? Kwanciyar hankali. To yanzu shi ne kuɗi mawadace ba shi da wani ni'imar. Kala bai da ita. Ka taɓa ganin wani wani mai kuɗin garin nan ya sa wani kaya na kayan nan ai kaza na ɗinka su wallahi. Ka taɓa gani? Ko a jikin shi ya manta ma ana maganar wani wani ka sai wani wata shadda mai tsada wani yadi mai tsada shi ba ruwan kawai da an kira shi ga alaji ga wasu kayan kaza nawa ne kuɗin kaza ne kawai sai ya tura sai a aiko da su tsaya sun yi kyau sun yi kyau a kai sa cikin sit a aje su malam wani wallahi bai san adadin yawan kayansa ba sannan kai talaka akwai wata nima da Allah yi maka ka gane nima ce wallahi duk ran da aka dan sai kan awaki aka kai gida ko aka dan yanka wata kaza yaya yara sun dinga tsallake na a gida za mu ci nama za mu ci nama Allah sai ta in ya ga wani a hanya ma to wallahi an yanka mana kaza a gidan mu da Allah ni mace kuma ni ma bace amma ka je gidan mawadata akwai wani ni'imar an riga ma an saba ba magana wani irin ka ji murna alhamdulillah kai a yau na ci nama kai alhamdulillah kai taba Allah godiya wallahi ni'ima ce ni'ima ce wani ga kuɗin amma an ce mishi banda nama akuya banda naman kaza banda kaza sai dai kifi ko ba akwai ko babu suna nan da yawa ka gane ita kanta wannan abin da kake gani ni'ima ce an gane Allah ka samu dace to ba wannan zancen haka ko eh to wannan kenan jama'a don haka Allah ta'ala ya mana waɗannan abubuwa na alkhairi an gane don haka in dai Allah ya maka ni'ima ka zo ka mutuncewa Allah to zaka gama ma zaka sha mamaki Allah ya ba mu wasu misalai a cikin Qur'ani mai girma amma ba bukatar a ce sai na ambace su anan saboda yanayin lokaci abu na ƙarshe jama'a shine fushin Allah in kai kuskura ka auka cikin fushin Allah ko ka tashi aiki dan malamai suka ce fushin Allah ya fi azabar sama an gane wannan saboda Allah ta'ala mai rahama ne mai jin kai amma idan aka wayi gari ka auka fushin Allah to gaba ɗaya komai na ka lalacewa zai sannan Allah ba zai taɓa kallon ka da idan rahama ballantana a waye gari wai ka fita daga cikin azabar da aka ake kake ciki zuwa ga ainihin wato wani abin da ba wannan ba Allah muna roƙonka Allah kai mana tsari dan haka kana neman tsarin Allah daga dukkanin fushin Allah an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace sai addu'a mu ta gaba اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل ومن شر ما لم أعمل نعم wannan addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana roƙon Allah tsari daga gare ta sharrin abin da ya aikata an gani kai da zo ana magana sai ka ce kai ina ruwanka kai ne kai to kaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana neman tsari daga wannan an gani ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata kada ya cutar da ni ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da ma ban riga na aikata ba saboda wannan abin yana da illa a gare ni a gaba kila Allah ta'ala ya maka dako ya maka ajiya na wasu alkhairai masu ɗimbin yawa jama'a amma me an wayi gari kai din nan baka kallon wani a matsayin wani abu na ni'ima to amma sai a wayi gari a kaddara maka aikata wani laifi wanda zai cutar da kai gabarin samun biyan bukata na wani abin da kake kake nema a wurin Allah mun gane wannan ma'ana duk wani abin da ka aikata fa jama'a na zunubi ka sani ko ba daɗe ko ba jima wannan abin sharrin su zai dawo gare ka Allah kai mana tsari Allah kai mana tsari don haka kana ne kana da buƙatar neman tsarin Allah daga waɗannan munanan ayyukan naka sannan wa min sharri malam a'mal da kuma sharrin abin da ban riga ma na aikata ba kun gani wancan da muka ce min sharri ma amiltu kaka ɗauka cewa sai zunubi ne kaɗai ne cutar da kai a hatta kyakkyawan aikin da ka aikata yana da sharri koyar da shi yanzu mutumin da ya kyauta mutumin da ya ba da taimakon masallaci mutumin da ya sada zumunci ya ba da wani abu na alkhairi Allah ya rubuta man lada sai a waye gari sai ya zo ya koma kuma yana goyi da wannan kyakkyawan aikin nasa ko dai zama ya goranta wa Allah ko ya gorantawa shi wanda ya ma wannan aikin alheri kaga aikin nashi ya lalace ka ɗauka duk aikin da kai kawai bayan Allah ya rubuta maka shi a cikin littafin ka ai an yi an gama a'a kana iya lalata shi akwai abin da ke ce ma mene al-mubtilat al-mubtilat abubuwan da ke batan aikin lada ya lalace daga ciki akwai gori daga ciki akwai cutar da mutum ta hanyar cin mutuncinsa Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ya ku wanda suka yi imani kada ku lalata me kyawawan ayyukanku sadakan da kuka yi kada ku lalata ta bil manni wal adha ta hanyar yin gori da kuma cutarwa yanzu Allah duk wanda ka masa gori a cikin mutane ka cutar da shi ko baka cutar da shi ba ka cutar da shi an gane don haka gori na sa Allah ta'ala ya lalata duk sadakokin da kai komai yawan su kuwa an gane wannan abu na biyu shirka tana lalata mai dukkanin aiki عبد الرحمن قي ايش كلامنا ايش كلامنا كلامنا mun gane wannan shirka na lalata aiki la in asharakta la yahbatanna amaluk Allah ya ce wallahi idan kai shirka aikin ka kaf zai lalace to don haka sai ka nemi tsarin Allah duk wani aikin alherin da kai wanda ya riga ya wuce to ka nemi tsarin Allah daga sharrin sa dan yana da shi dan za a waye gari kayi gori ko kayi shirka da Allah ko mutum ya je wajen wani boka ko ya je wajen dan duba simple zuwa wannan abin kawai Allah ya lalata ayyukanka kai hatta barin sallar la'asar da gangar ta wuce mutum aiki suna lalacewa ranka ta kaf ya nabi Muhammad manzo Allah ce man taraka salatal asr faqad habita amalu duk wanda ya bar sallan la'asar da gangar ta wuce bai yi ta akan lokaci ba har rana ta faɗi to ranka ta kaf aiki shi lalace kaga ashe akwai al-muqirat abubuwan da ke rubuta aikin mutum to kana neman tsarin Allah ne anan daga miyagun laifukan da kai da kuma kyawawan ayyukan da kai suma daga cikin abin da zaka nemi tsarin Allah ya shi daga jama'a ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala ya kawo misali kamar da ya kawo daga shaykhul islam al-harawi rahimahullah ta'ala yace sau da yawa mutum yakan aikata zunubi amma zunubin ya zama shi ne sanadiyyar shigarsa aljanna. Allahu Akbar. Ya so da yawa mutum yakan aikata kyakkyawan aiki, wannan kyakkyawan aikin nasa ya zama shi ne sanadiyyar shigarsa wuta. Kun gane, mu ci gaba da karatu. Saboda haka waɗannan abubuwa yana da muhimmanci mu san su jama'a mu kuma kula da su. Yace ya sau da yawa mutum ya aikata zunubi daga baya idan ya tuna da wannan abin da ya aikata sai ya maza maza ya nemi gafaran Allah ya ta yin sadaka ya ta yin kyawun ayyuka yana fatan Allah ta'ala ya yi ne ya yafe masa wannan zunuban nasa kullum yana kallon zunubin nan anya Allah zai yafe wannan laifin da ne kuwa wannan faduwan gaba da karyewa da yake samu gaba ga Allah sai Allah ya gafarta mishi shigar da shi aljanna sanadiyan wannan ya so da yawa ko mutum yakan aikata wani aikin alheri sai kuma ya dinga goranta wa Allah haba Allah haba Allah nayi kaza Allah nayi kaza Allah nayi kaza amma ya zaro ki kaza ba a bani ba mun gane wannan ya kama Allah gori Allah nayi sallah nayi azumi nayi kaza ya Allah ka ce yi kaza mun yi Allah amma Allah bai taro kanka wannan abin Allah ka hana mu to wannan zai sa Allah ta'ala ya lalata aikin mutum sai shigar da shi wuta ka ganin kyakkyawan aiki ya yi tasiri wajen shiga wuta wancan mummuna ya tasiri wajen shiga mene aljanna sannan har ila yau daga ciki shine ganin kai yarda da cewa kai mutumin kirki ne gaba ɗayanka shi ma yana da tasiri wajen shigan mutum wuta da kuma lalata aikinsa da yin rantsuwa ma Allah cewa Allah sai ya azabtar da wani Allah ba zai ma wani rahama ba shi ma wannan kada mu manta ɗaya daga cikin wasu mutane a cikin banu Isra'il wani ya ga mutum ne mai aiki yawan aikata zunubi wannan shi kuma mutumin kirki ne saboda tsaban kirkin sa sai ya dinga ganin cewa ai wani dan wuta ne ya masa wa'azi ya masa wa'azi ya kiji sai kawai ya kada baki ce wallahi Allah ba zai gafarta ma wani ba har da rantsuwansa Allah ya koma mala'ika nan take yace man allazi man man allazi yata'alla alayya Allah aghfara li fulan wane ne ke rantsewa da Allah cewa din nan ba zan gafarta ma wani ba to yaje wancan din na gafarta mishi kuma na lalata aikinsa gaba daya mun gane wannan to dole ne sai mun yi kula da wannan an gani akwai mubtilatil a'mal abubuwan da ke lalata ayyukan bawa sai mun kula da waɗannan abubuwa to shine kake roƙon Allah Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma amiltu Allah ina neman tsarinka daga sharrin abin da na aikata ya Allah ومن شر ما لم أعمل da kuma sharrin abin da ban riga na aikata ba kyakkyawa ne ko mummuna Allah ina neman tsarin ka daga wannan kai da ke tadda kaga wannan ya kunshi neman tsarin Allah daga dukkanin sharori waɗanda za su sami bawa saboda abin da hannunsa ya aikata ko dai kyakkyawa ko dai mummuna kuma dama musiba ai ba ta aukuwa sai saboda mene abin da hannayen suka aikata wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat أيديكم ويعفو عن كثير إيه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون kun ga a can Allah ya ce babu wata musiba da za ta same ku face ce sanadiyyan abin da hannayenku suka aikata Allah ma yana yafewa da yawa mun gane wannan sannan Allah ta'ala ya ƙara gaya mana cewa barna ta bayyana a bayan ƙasa ne girgizan ƙasa ne ambaliyar ruwa ne a samun fari ne duk wani abin da kaga ya faru barna ta faru to wannan ya faru ne bima kasabat aidin nas saboda abin da hannayen mutane ke aikatawa to Allah ma samu da rahamarsa Allah sai ya ce yana yin wannan ne ma li yuziqahum ba'd alladhi anim dan ya dandana musu wani sashin abin da suka aikata la'allahum yarji'una saboda su koma zuwa ga Allah su tuba su gane Allah ta'ala sai ya canza wannan matsalar da wannan musibar ya canza musu zuwa ga ni'imomi mun gane wannan Allah ta'ala ya bana dacewa wannan kenan jama'a Allah ta'ala ya samu dace wannan hadisin shi ma hadisi ne wanda Imam Muslim ya fitar da shi addu'a ta 54 اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني وأطل حياتي على طاعتك وأحسن عملي واغفر لي abin da kake cewa ya Allah ka yawaita min dukiyata kowa na san wannan ku wanda baya son ya daga hannu wanda baya son Allah ya mishi ruwan dukiya daga hannu bai zo ba ko kowanne mun yana so to kaji in kana so Allah ya yawaita maka dukiya insha Allahumma akthir mali ya Allah ka yawaita min dukiyata wa waladi Allah ka yawaita min ƴaƴana ka bani yawan ƴaƴa wa barik li fi ma a'taytani Allah ka sanya min dimbin albarka abinda ka bani ya zama mai karuwa mai yalwa ko mai dimbin alkhairi wanda babu sharrori masu yawa a cikin sa Allahu akbar abin da ko ina muhimmanci wajen nan wa barik li fi ma a'taytani Allah ka sanya min albarka cikin abin da ka bani sannan wa aqil hayati ala ta'atik Allah ka tsawaita rayuwata akan da'a da biyayya a gare ka wa ahsin amali ya Allah ka inganta min aiki na wa ghfirli Allah ka gafarta min an gane wannan wannan hadisi hadisi ne wanda al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin al-Adab al-Mufrad lamun hadisi ne 653 Imam al-Albani ya inganta wannan hadisi a cikin silsilatul ahadith as-sahiha لمن حديث دبو بيو ريبيو دي أربعين دقيقة هنا في صحيح الألب المفرد لمن حديثنا ريبيو دي أربعين دقيقة أنقانا وانا وانا أسلي أسلي وانا هنا هنا مك الدعاء شد النبي صلى الله عليه وسلم يواني أنا سمالك الله يقارى مش يجاب من ظن الله يتبش اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته يا الله كيوت دوكيانسا الله كيوت آيانسا كما الله كيمر البركة تكن أبن دكباش زنشي يا باري كم؟ إيه الإمام البخاري يا متوانا حديث من كتاب الصوم باب من زار قوما فلم يفطر عندهم an gane wannan lafin hadisi ne dubu ɗaya ɗari tara da tamanin da biyu haka nan imam muslim a kitabul masajid kitab mawadi'is sala an gani babu jawazil jama'ati fi nafila da sauransu wannan hadisi jama'a bangaren farko kenan bangaren farko kenan bangare na biyu kuma wa atil hayati ala ta'atika ko Allah ka tsawaita rayuwata akan biyayya gare ka an gani shi kuma yana nuni zuwa ga hadisin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu mafi ficinku mafi alheri a cikinku shine wanda mene rayuwarsa ta yi tsawo aikinsa kuma ya kyau saboda ka sai ka ce wa asil hayati ala ta'atik Allah ka tsawaita rayuwata akan biyayya gare ka wa ahsin amali Allah ka kyautata aikina waghfir li Allah ka gafarta mu shi kuma wancan hadisi ne wanda yake mai kyau hadisi ne wanda Imam Tirmidhi da Imam Ahmad sun fitar da shi Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisi Daga jama'a kun ji wannan hadisi jama'a yana da kyau kwarai da gaske an gane wannan yawwa kuma yana daga cikin abin da ke da kyau jama'a kwarai da gaske ya zamto muna yi wa ƙananan yara addu'o'i irin waɗannan wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji gidan ummu sulaim ummu sulaim ita ce mahaifiyar anas dan malik Allah ya ƙara musu yadda baki da sai ta zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dabino da kuma mai su a can ana ɗaukan dabino a rika tsoma shi a cikin mai kamar miya kamar jajjage miyan jajjage sai ka ɗaunawa ana ci ta kawo annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan yawwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ku mayar da wannan man naku a cikin a cikin kwanansa sannan kuma ku mai da wannan dabinan a cikin jakarta fa inni sa'im domin ni ai wannan azumi an gani ranar manzon Allah yana azumin nafila to sannan sai manzon Allah ya tashi ya je wani wuri a cikin gidansa Anas dan Malik sai manzon Allah ya salla raka'a biyu ba ta farilla ba sai manzon Allah bayan yayi nafila nan sai ya roƙa ma mahaifiyar Anas fada'a li ummi Sulaimin wa ahli baitiha sai ya roƙa wa ummu Sulaimin ya mata addu'a na alkhairi da kuma iyalan gidanta sai ummu Sulaimin ke cewa ya rasulullah ya manzon Allah inna li khuwaifatan da'ani bi ya rasulullah ina da wata tebantacciyar bukata don Allah ina roƙon ka kai min addu'a ka roƙa min Allah akai qalat qala sai mun zai ta mahiya menene wannan abin da kike so miki roƙon Allah roƙa miki Allah akai yace khadimuka ana wannan yaron ne maka boyi boyinka ana san malik ne ma aike gashi nan ya rasulullah fama taraka khayra akhiratin wala dunya illa da'ali illa da'ali bihi gashi nan bai bar komai na alheri ba ko na duniya ba fati sai ya min addu'a akan sa shi ana dan malik don haka kaga yaron kirki saboda haka ya rasulullah kai masa addu'a ta alkhairi sai manzon Allah ya ce Allahumma rzuqhu malan ya Allah ka azurta shi da dukiya wa waladan da yaya wa barik lahu fihi Allah kai masa alkhairi masa albarka a cikin abin da ka bashi an gani sai anas dan malik yake cewa fa inni lamin akthari ansari malan an waye gari ni din nan a cikin mutanen garin Madina sai aka sai da aka yi lokacin da ba wanda kai yawan kuɗi ina fata an gane eh sai yake cewa wa haddathat ibnati ko umaina yata umaina ta bani labarin cewa annahu dufina bi sulbi maqdam hajjaj al-basra bid'un wa ishruna wa mi'a ce sai da aka wayi gari ni din nan ya ta ta ban labari cewa na samu tarin ya sannan na ya samu jikoki sai da aka wayi gari an binne jikoki na sama da ɗari da ashirin da wani abu ɗari da ashirin da wani abu jikoki na wanda suka rasu kawai sai dai aka bani labarin cewa na samu wannan yawan jikoki kaga shi Allah ya amsa addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fata an gane a riwayar muslim shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi yawa mun gane wannan ko saboda ka yana da kyau jama'a mu rika yawan addu'a ga ƴaƴanmu hatta ƴaƴanka zaka yi masa wannan addu'a ka ce Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi don idan nan ka ya samu wadata ai kaman kai ka samu ko saboda me da kai da kaya duk mallakar wuya ne an gane sannan sai ka nemi sai nan sai ka roƙi Allah subhanahu wataala ya tsawaita rayuwanka akan da'a da biyayya a gare shi ya kuma kyautata aikinka waghfir li kuma kace Allah ta'ala ka gafarta mu an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace na da ragon lokaci minti hudu ko to bari mu tsara la ilaha illa Allah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم wannan addu'a yawancin mun san ta ko wace addu'a ce al-Imam Bukhari ya fada kitabu da'awat babu du'a'i inda al-karb babin da ke bayani akan addu'an da ake yi idan mutum ya tsanci kansa a cikin bakin ciki da damuwa in ji aiki kana cikin damuwa ka yi wata wannan addu'ar Allah zai yayi maka an gani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana roƙon Allah da wannan addu'a ku ji yadda yadda manzon Allah ke neman jikamin kafa da sunayen Allah kin ga jama'a kullum muna faɗa kar ka sanya wani ɗan tsakani tsakaninka da Allah manzo Allah ya nuna mana cewa kawai duk abin da zaka roƙa roƙi Allah idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah shikenan mun ce ya kare maganin ka sa wani a tsakiya ko waye shi cire shi roƙi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an addu'o'in nan ga sunan akthara min an tuhsa manzo Allah ke karantar da mu gashi لا إله إلا الله باب أبي متابسة شنشنتا في الله العظيم شيني نمي جرمة الحليم هو من هقولي أنقالي من هقولي من هقولي دا جوليا قباينسا لا إله إلا الله باب أبي متابسة شنشنتا في الله رب العرش العظيم shine ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah rabbu samawati shine ubangijin sammai wa rabbul ardi kuma shine ubangijin kasai mahalicin su mai kulawa da su wa rabbul arshil karim kuma shine ubangijin al'arshi mai karamci mai girma an gani wannan hadoyi jama'a idan mun kalla kana roƙon Allah ne da abubuwansa masu girma masu karanci kaga akwai roƙon Allah da abin da Allah ya fi so shine mene at-tahalim fadin kalmar la ilaha illallah sannan ka duba sifofin Allah da ka ambata al-azim al-halim ka ƙara cewa kuma la ilaha illallah rabbul arshil azim ko rabbul arshil azim ubangijin al-arshi mai girma kaga nan ma kai tawassuli da mene kalmar rabbu ubangiji subhanahu wataala mahalikin kowa da komai ubangijin al'arshi mai girma ka kara cewa la ilaha illallah rabbu samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim kaga anan wannan addu'a mai albarka jama'a ku kalla da Allah akwai abin da mutum ma ya roƙa baki da baki ya ce Allah ka yaye min kaza babu ko amma manzon Allah ya ce duk wanda ya ma Allah wannan kirarin sai Allah ya yaye mar duk irin nau'in bakin cikin da yake cikin damuwa. Ku duba kalmomi ne cire tauhidi, sannan jama'a muka ce ba a ambaton Allah da kalma ɗaya da Allah yanzu wannan kalmar tun da muka fara addu'o'i ne kun taɓa jin kalmar Allah Allah Allah shi kadai babu a addu'o'i manzo Allah kaf babu roƙon Allah da kalma ƙwaya ɗaya tal ya zama an kaza kana ta al'azim al'azim al'azim baka ce komai har yanzu mai girma mai girma mai girma ya maka me ko eh a'a ya al-ghafur al-ghafur al-ghafur to al-ghafur mai gafara mai gafara ya maka me an gane wannan a'a ya ghaffaru ghafirli ya mai yawan gafara gafarta mu ya fattahu istahri abwab alkhair ya mai budawa ka bude mu kofofin alkhairi an gane wannan ya duk ya razzaq urzuquni ya Allah mai arziki ka azanta ni mun gane wannan to ku duba yadda sunayen Allah suke jama'a addu'a ce mai albarka wacce ta cike da imani da nuna girman Allah da kaɗaita Allah maɗaukakin sarki da bauta da ikhlasi na ibada ga Allah ta'ala da uluhiyya kaga la ilaha illallah uluhiyya ne ko rabbus samawati wal ardi menene rububiyya ne sannan kuma ga al asma'u was sifat al azim al halim ko rabbul ard rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil karim rabbul arshil azim duka waɗannan sunayen Allah ne subhanahu wata'ala kaga addu'an ta kunshi kowane bangare to shi yasa in dai zaka yawaita maimaita wannan addu'ar kowane irin nau'in bakin ciki ke shi da damuwa da tsanani wallahi sai Allah ya yi maka shi wannan addu'a ta zo daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ina fata an gane wannan idan ka kama addu'a annabi Musa ne rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Allah ta'ala ya samu dace daga jama'a kun diji wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske jama'a mu dinga roƙon Allah da shi Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharhin sahih Muslim yana cewa hadha hadithun azim wannan hadisin mai girma ne dan manzo Allah ya ce du'aul makrubi addu'ar wanda ke fama da bakin ciki shine karanta wannan addu'a imam nawawi yake cewa yanbaghi li'tina'u bi ya kamata mutane su kula da shi wal iktharu minhu 'inda al karb da yawaita yin wannan addu'an yayin bakin ciki wal umurul 'azima da wasu al'amura masu girma waɗanda suka gagari bawa qala tabari الإمام ابن جرير الطبري يتي كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب ما قبعت أنا قري سلف سنة رقم الله لولن الدؤر suna ce mata addu'ar baƙin ciki addu'ar shiga cikin damuwa Allah ka yi mana damuwa Allah ka yaya mana dukkanin baƙin ciki Allah ka sanya mana daga cikin masu yawan ainihin wato ka ita ka da bauta da kuma alkhairan duniya da lahira Allah ta'ala ka bamu ina gani sai mu tsaya a nan insha Allah sai mu tashi na hamsin da shida ko اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين إن الله يكرم درسي نجبا nan zamu dakata nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hai, akwai aiki